بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha biyar ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 139 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah asalin muhallinsa shine tattaunawa game da bayani akan ka'idojin da ake bi wajen fahimta da fassara na social Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama musamman wanda suke da alaka da ahadithu sifati al-khabariyya amma bisa al'ada Ibn Taymiyyah a mafi littafansa yana yawaita istitradi da dajiya da sauke lambobi waɗanda yake kawo maganganu da fa'idoji mabambanta sauraka muke ta samun fa'ida iri-iri a cikin maganganunsa da buhus ɗinsa Allah ya saka mushi alkhairi a yanzu malam yana yi mana magana akan abin da ya shafi wato a ƙa'ida ko kuma wata wata wani talbisi da iblis yake wa mutane shine iblis yakan riya wa mutane cewa aiki kaza da za su yi na alkhairi a garin yinsa za su iya shiga wata fitina sai su ƙin wannan aikin alkhairi ya buga mana misali da abin da ya faru da wato munafukai a farkon musulunci waɗanda suke cewa wato ba za su je jihadi ba idan sun je za su samu matsala Allah maɗaukin sarki ba mu labarinsu wa minhum man yaqulu idan li wala taftinni Allah ya ce ala fil fitnati saqatu daga cikin sakon da yake cewa a bashi dama kare tafi yaki dan in je yaki zai shiga cikin fitina saboda zai gamu da mata kyawawa na, na, na, na turawa kuma shi ba zai iya jure ganin su ba tare da ya hulɗa da su ba saboda haka gara a bashi a gida Allah ya ce ala fil fitnati saqatu ai sun riga sun fada cikin fitina domin yanzu fitinan munafurci ce suke ciki wanda tafi fitinan wancan abin da ake tunanin zai iya faruwa bayan suna cikin fitinar ta riga ta faru to haka hakanan kuma akwai masu misali mai wa'azi wanda zai ce shi yana jin tsoron in yi wa'azi garin yin wa'azi zai samu wata fitina kamar ta riya ko makamancin haka wani kuma ma kamar da wani shehi yake fada bai zuwa sallar juma'a saboda tsoron wai in ya ji ana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya shiga cikin jazaba ya suma duniya cikin talbisi da iblis yake wa mutane kala daban-daban ta waɗannan fuskoki su ne ma da yake tattauna mana a kai za mu tashi a inda yake cewa wallahu ta'ala ya kulu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillahi wa qatiluhum kuma ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har sai an wayi gari babu wata fitina a bayan ƙasa babu shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi kuma a wayi gari addini ya zama gaba ɗaya na Allah ake bi faman tarakal qitalal ladhi amara Allah bihi wanda duk ya bar jihadi wanda Allah madaukakin sarki ya umarni da ai jihadin li Allah takuna fitnatun dan Allah ya umarni da jihadin dan ka a samu wata fitina fa huwa wato ya bar jihadin dan tsoron wata fitina fa huwa fil fitnati saqitun dama ya riga ya fada cikin fitina bima waqa'a fihi min raibin qalbihi wannan kokwantan da ya shiga zuciyarsa iyaka fitina kenan wa maradi fuadihi da cutar da ke cikin zuciyarsa wa tarkihi ma amara Allah bihi min al-jihad da kuma barin jihadi da yayi duk waɗannan fitintunu ne fatadabbar hadha ka tsaya ka kalli wannan sosai fa inna hadha maqamun khatirun domin wannan wani bugire ne mai mai hadari mai zamiya mutum ya guje wani aikin alkhairi ko ya wasa da shi ko ya sawarwari ko ya sanyin jiki wanda yin hakan shi kanshi fitina ce kuma sai ya ce yana yin hakan don tsoron wata fitinar da bata riga ta faru ba ce to ka kula da wannan haɗari ne sosai wannan su fihi ala qismai mutane sun rabu gida biyu dangane da wannan qadiya qismun ya'muruna wa yanhauna wa yuqatiluna talaban li izalati alfitnati za'am wa yakunu fi'luhum dhalika a'zamu fitnatan kalmuqtatilina fil fitani alwaqi'ati bainal ummati mithlu alkhawarij yace bangare na farko na mutane sune akwai qismun akwai mutanen da ya'muruna wa yanhauna suna umarni suna hani wa yuqatiluna suna yaki talaban li izalatil fitnati za'am ariya wasu cewa hakan da suke yi suna yi ne dan su kawar da fitinar wa yakunu fi'luhum dhalika a'azama fitnatin sai zama kuma amma wannan aikin da suke yi to shine mafi girman fitina kal muqtatilina fil fitanil waqi'ati bainal umma kamar wanda suke shiga cikin fitintunin da suke faruwa tsakanin al'umma yaki tsakanin kungiyoyi yaki tsakanin ƴan ta'adda ƴan tawaye ko mutanen gari kaza ko kungiya kaza da kungiya kaza suna ta yakan junansu suna maiwa da junansu hari suna kaiwa junansu hare-hare suna tanin kuma wannan aikin Allah suke ya ce to waɗannan a ɓangare na farko kenan wa aqwamun yankuluna anil amri wan nahyi wal qitali allazi yakunu bihi ad-din kulluhu lillah ɗayan ɓangaren kuma su ne waɗanda su kuma suka janye jikinsu suka ƙiyin da'awa suka ƙiyin jihadi suka ƙiyin komai wanda idan sun yi shi ne addini zai ɗagu wata kunu kalimatullahi yal'uliya wanda idan da sun yi ne kalma Allah ta ɗaukaka li Allah yuftanu suna tsoron kada su shiga cikin fitina wa hum qad saqatu fil fitnati halalan sun fada wato yana cewa akwai tawaif wanda suke kan kuskure guda biyu taifa ta farko waɗanda suna yin umarni da hani amma sun zake inda shari'a ta ce su ne kamar yan boko haram kenan sun sun shiga cikin umarni da hani amma sun zake sun fara yaki suna kashe mutane ko kuma wannan kisan da sunan jihadi to wannan fitina ce ɗayan ɓangaren kuma wanda gaba ɗaya suka yi lif suka ce ba za su yi komai ba saboda tsoron kada a yi fitina su to duka a cikin fitina suke wane ne suke cikin daidai na tsaka-tsaki wanda suna yin wa'azi yanda aka ce su yi su tsaya kuma yanda aka ce su tsaya ba su ƙi ba ba kuma su zaƙe a wajen yi ba wanda suka zaƙe su ne suke zama khawarija wanda suka ƙi su ne suke zama murji'a ina fata mun gane wanda za a ce a daina yin wa'azi saboda kada a yi fitina kada a yi tashin hankali a bar kowa ya bi fahimtarsa ai akwai yancin faɗan albarkacin baki akwai yancin addini jama'a kada a tada fitina ana zaune lafiya to wannan za ga galibi sai su kuma murji'anci shine za a bar kowa ya ta yin abin da ya ga dama har duniya ta lalace gaba daya wancan kuma shi kuma zai ce wallahi sai an bari ko za a mutu ko za a yi rai shi kuma daga nan kawai sai ya ɗau makami ya fara kashe mutane shi ma dukansu suna cikin fitinar da fitinar zubar da jinin musulmi da fitinar barin barna ta sakata tawala a cikin musulmi ina fata mun gane wannan malam yace wa hadhihi alfitnatu almadhkura fi suratu baraa dakhala fiha aliftitanu bisuwar aljamila yace wannan fitina da aka ambata a cikin suratul baraa wanda makaranta alafi fitatu saqatu wanda ta shafi wancan aljad ibn qais wanda shi yace abin da yake jin tsoro kare ido biyu da kyawawan mata na, rumawa hankalin shi zai fita daga jikin shi zai samu zamiya to kaga fitinar sa tana da alaka da kallon abu mai kyau asu as-suwarul jamila fa innaha sababu nuzulil aya fitinar abin da zai faru da idan mutum in ya saki ganinsa yana ta kalle kalle babu rintsewa babu rintsa ido وهذه حال كثير من المتدينة wannan shine halin da dama daga cikin mutane masu kishin addini yatrukuna ma yajibu alaihim min amrin wa nahyin wa jihadin yakunu bihi dinullah suna watsi da abin da yake wajibi akan su na umarni da hani da jihadi domin addinin Allah wa takuna bihi kalimatullahi al-ulya wanda sai an yi umarni an yi hani an yi jihadi sannan kalma Allah za ta daukaka suna yin haka li Allah yuftanu bi jinsi shahawat suna gujewa waɗannan ayyukan don wai kada a jarabce su da wani jinsi na sha'awa ta dukiya ko ta mukani ko ta shahara ko ta ɗiyamace ce ni ba zan yi wa'azi ba saboda abubuwa sun rikirkice ni mutu ya fara wa'azi mata za su fara cewa suna son shi shi ba zai yi wa'azi ba saboda yanzu in mutu ya fara wa'azi za a yi ta shashi a cikin rigingimun da bai bai niyyar shigansa to yana tsoron waɗannan fitintunin sai fasa wa'azi gaba ɗaya sai ya zama ɓarnar da yake yi ta fi ɓarnar da yake tunanin za ta faru kuma gane waccan tunani yake za ta faru wannan kuma ta riga ta faru da zaran ya yi lissafa wannan abu ya riga alafi fitnati saqatu wa hum qad waqa'u fil fitnati allati hiya a'zamu mimma za'amu annahum farru min da zaran mutun yayi haka to ya auka cikin fitina fiye da wanda yake tsammanin zai iya aukawa cikin ta wa innamal wajibu alaihim alqiyamu bil wajibi bunda yake wajibi akan masana da malamai su tashi su yi abin da yake wajibi a kansu min al'amri wan nahyi na umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna wa tarkil mahaduri wancan kuma abin da suke tsoro da ya haramta shi kuma su guje mushi wal isti'anatu billahi alal amrayn kuma su nemi taimakon Allah akan al'amuran guda biyu akan wa'azin da kuma akan gujewa barna walau furida anna fi'lal wajibi wa tarkal mahaduri wahuma mutalazimani da zai yi a yi tunanin cewa da umarni da kyakkyawa da kuma wato gujewa abin da yake haramun abubuwa ne guda biyu da ba sa rabuwa da juna da wa inna ma taraku zalika li kauni nufusihim la tutawi'uhum illa ala fi'lihima jami'an aw tarkihima jami'a sun bari ne saboda zuciyarsu ta ta nuna musu cewa ba zai yi su yi abubuwan duka ba ba za su iya yin abubuwan duka ba sai dai su ba su duka me yasa suke tunanin in sun yi ɗaya dole ɗayan ya zo saboda zukatansu suna da rauni suna da cutar da take riya musu cewa in dai suka tashi da yin wajibin nan to sai wancan mahazurin ya biyo baya saboda suka riya wa kansu cewa ko dai su yi su duka ko kuma su bar su duka mislu kathirin mimman yuhibbu riyasati riyasata awul mala aw shahawatil ghayyi yace kamar yadda al'amarin yake game da mafi yawan waɗanda suke son shugabanci ko dukiya ko suke da sha'awar ta'addanci fa innahu idza fa'ala ma wajaba alaihi min amrin wa nahyin wa jihadin wa imaratin irin wannan ya aikata abin da ke kan shi wajibi na umarni da abin da ke kan shi wajibi na hani da abin da ke kan shi wajibi na jihadi da abin da ke kan shi wajibi na shugabanci wa nahwu zalika fala budda an yaf'ala ma'aha shay'an min al-mahdhurat a garin aikata haka babu makawa sai ya aikata wani abu da yake haramu falwajibu alaihi an yanzura aglabal amrai abin da yake wajibi a kansa ya duba ya ga menene ya fi ɗayan galabaita alkhairi ko sharri fa in kana alma'muru a azama ajran ne zama abin da yake ake umarnin shi da shi yafi girman lada min tarki zalikal mahzur girman ladan shi fiye da barin wannan abin da yake abin gudu din a global amraini min tarki min tarki zalika al-mahzur lam yatruk zalika ba zai bari ba lima ya khafu an yaqtarina bihi saboda abin da yake tsoron zai zo a gwama da shi ma huwa dunahu fil mafsada abinda a cikin shi akwai wata barna da bata kai wacce ma'ana idan mutum ya miƙe idan mutum ya zai shugabanci ko zai yi malanta ko ya zama attajiri ko jagora wannan ayyukan ko wannan damar da Allah ya bashi aikin da zai yi a ciki na alkhairi dole a cikin shi sai an samu wata matsala sai ya samu wata matsala sai ya cutar sai ya yi ɗan adanci sai ya yi wani abu na son zuciya sai ya gaza to sai ya duba tsakanin abubuwan da zai na alkhairi da wannan matsalar da zai samu wanne ne zai galabaici wani idan ya zama a'a faɗin laki ko? mislu ya muga mislu kasirin mimman yuhibbur riyasa yace kamar yake misalin mafi yawan masu son shugabanci awul mal ko dukiya aw shahawatil ghay ko sha'awa wata ke ta ta'addanci fa innahu idza fa'ala ma wajaba alaihi min amrin wa nahyin wa jihadin wa imaratin idan mutum ya aikata abin da yake wajibi a kan shi na umarni da hani da jihadi da shugabanci wani hau zalika ko makamancin wannan falabu da ya fa'ala ma'aha shai amin al-mahadurat babu makawa dole ya aikata wani abu na haramci tare da wancan falwajibu alaihi an yanzura aglabal amrayn wajibi da yake akan shi duba menene abin da yafi galabaita a cikin biyin fa in kana al-ma'muru a azama ajran ne zama abin da yake aka umarce shi shine mafi girman lada min tarki zalikal mahzur ladan shi yafi barin wancan abin da aka haramta lam yatruk zalika ba zai ki aikata abin da aka umurce shi wanda yafi girman lada ya bar ya bar shi ba saboda tsoron wani mahzuri wanda bai kai wancan abin nan ba girma ba lima ya khafu ba zai bari ba saboda abin da yake tsoro min an yaqtarina bihi ma huwa dunahu bil mafsada don tsoron abin da zai zo a gwama da wancan abin da aka umarce shi na wata barna wa in kana tarkul mahzuri tarkul mahzuri a azama ajaran idan kuma ya zama barin wato wannan abin da aka haramta yafi girman lada lam yufawwit zalika ba zai yi asaran wannan ba bi raja'i thawabi fi'li wajibin yakunu duna zalika saboda yana sa ran zai aikata wani abu wanda zai samu ladan da bai kai wancan ba fa zalika yakunu bima yajtami'u lahu min al-amrayn wannan zai faru ne da abin da ya haɗu guda biyu min alhassanati wa sayi'at na ababen lada da zunubai fahaza haza wannan shine bayani wa tafsiru zalika ya tu wato yana magana ne akan abin nan abin nan abin nan wato taglibu abin nan maslaha almaslaha alal mafsada da kuma khairul khairain da sharrun sharrai wato mutum ne a cikin abin da zai yi na karantarwa ko shugabanci ko kula da wani aiki ko wa'azi a garin yin haka zai aikata wasu kurakurai wala budda to amma sai a duba alkhairin da ke ciki da kuma wannan barnar da ke ciki wanne ne zai fi samar mashi da kusanci zuwa ga Allah wanne ne fi samar da maslaha wanne ne mutane za su fi amfanuwa da a ce an daina wa'azi gaba ɗaya da a ce kuma ana yin wa'azi mutane suna ƙaruwa amma kuma a cikin wa'azin ana samun kurakurai nan da can to kaga a fili yake cewa gara a ci gaba da yin wa'azin ana samun kurakurai akan a daina gaba ɗaya idan a unguwa ba mu da limami mahaddacin alkur'ani sai mu ce to shikenan mun daina yin jami'i haka za mu samu wanda ya ɗan fi mu ɗan galmi galmi shi ya dinga yana ɗan kurakuran yana ana faɗuwa ana tashi a dai jam'in idan misali aka ce duk mutane an rasa wanda zai rike wani mukami na shugabanci saboda kowa yana tsoron ranar alkiyama za a ɗaura shugabanni za a yi tamau da su za a yi musu kaza kaza to za a samu kuma mafsadar da kowa sai an ɗaure shi a alkiyama to gara wani yayi shi kada a ɗaure shi zai tsire shi ma insha Allah domin in babu shugaba kuma kowa zai barnar da shi ma sai an ɗaure shi kaga dukan ba za a daure muke nan ƙarshe kuma rayuwa ba ta mana daɗi ba saboda sai an duba wannan al-mafsada da al-maslaha abin da yasa yake wannan magana shine saboda mutane su fita daga cikin wannan rudanin da tunanin cewa ni ba zan yi kaza ba saboda a garin yi zan iya samun matsala kaza shine yace to shi kanshi wannan tunanin ai ka shiga cikin matsala ne ya mutum yanzu ya ce misali shi ba zai yi aure ba saboda yanzu mutum ya aure a yanda rayuwa ta yi tsada ɗin nan ya haifi yara bai san yadda zai yi tarbiyyarsu ba a je lahira a ce kuma bai yi tarbiyyarsu ba to ita kanta wannan fikira ita kanta kuskure sai ka tashi kai auren kuma ka tashi kai kwazan nema ka tashi kai kwazan tarbiyya ko mun gani wato ka haɗa duka biyun kar ka bari zuciya ta kare akan cewa ai da zarar an yi kaza matsala kawai za a samu kamar wanda zai ce ni ina so ne hadda alkur'ani amma ina jin tsoron kada in na haddace in zo in manta in na manta kuma na yi saɓan Allah to wannan tunanin shine saɓan Allah na farko abin da ya kamata ya tashi haddan kuma ya ƙibari ya manta ɗin kuma gane to shi ne mala ya ce zancen zai yi tsayi kuma in mun tuna ya yi wannan zancen a can baya ya yi shi a can baya wa kullu basharin ala wajihil ardi fala budda lahu min amrin wa nahyi yace to kuma tilqa'iyan automatically duk wani dan adam da ke bayan ƙasa yana da wani nasibi na umarni da hani wala budda an ya amura wa yanha dole sai ya zama yana umarni yana kuma hanawa hatta law annahu wahadahu ko da a ce shi kadai ne lakana ya amuru nafsahu wa yanha dole yana umarnin kanshi yayi kaza yana hana kanshi ya bar kaza imma bi ma'rufin wa imma bi munkarin ko dai umarci kanshi da kyakkyawan abu ko umarci kanshi da mummunan abu ko ya hana kanshi mummunan abu ko ya hana kanshi kyakkyawan abu dole dai yana da irada wanda ita ke sarrafa tunaninsa da motsinsa kama Allah ta'ala inna nafsa la ammaratun bisu ce lalle rai yana mai umarnin kansa da mummunan abu malam yace fa innal amra huwa talabul fi'l domin shi umarni shine neman aikata wani aiki wa iradatuhu da kuma nufin aikata aikin wannan yu talabu tarki wa iradatu shi kuma annahi shine barin aiki ko umarni da barin aiki wala budda li kulli hayyin min iradati min iradatin wa talabin fi nafsihi yaqtadi yuqtada bihima yaqtadi bihima fi'la nafsihi wa yaqtadi bihima fi'la ghairi idza amkana dhalika fa innal insana hayyun yataharraku bi iradatin yace wala budda li kulli hayyin min iradatin wa talibin fi nafsi babu makawa dole kowane bawa mai rai yana da wata irada yana da wani nufi da wani neman abu da ransa ke yi yaqtadi bihi ma fi'ila nafsi wanda da haka yake hukunta aikin da zai yi wa yaqtadi bihi ma fi'ila ghairi ko kuma yake ma wani hukunci cewa ya aikata kaza yace idza amkana zalika in ya samu damar da zai ce wani yi ko bari fa inal insana hayyun ya taharrak bi iradati dan adam duk inda yana da rai to yana motsi ne da iradarsa wa banu adama la ya'ishuna illa bi ijtima'i ba'dihim ma'a ba'd dan adam Allah ya yi shi cewa ba zai iya rayuwa ba sai sun tattare da junansu dole sai mutum yana cikin ƴan uwan shi mutane dangi iyali makwabta mutanen garin su mutanen kasuwar su mutanen irin sana'ar da suke yi abokan hulɗar sa na sama da shi na ƙasa da shi sa'anninsa dina dan adam yake yana kewaye da ƴan uwansa ƴan adam idza jitama athnani fasa'idan fala budda an yakuna bainahuma atimarun kuma duk inda mutum biyu suka haɗu ko sama da biyu to babu makawa dole ya zama a tsakankanin su akwai itimaru itimarun bi amrin wa tanahin an amri akwai umarni da aikata wani abu da kuma hani daga barin wani abu duk inda mutane suka haɗu mutum biyu zuwa sama dole sai an samu wanda ya dinga cewa ayi kaza ko a bar kaza kar a yi kaza kaza za a yi wannan duk inda dan adam yake dole a sama wannan wani haza kana aqalla jama'ati fi salati ithnain shi sa mafi karancin jam'i a sallah shine mutum biyu kama qila kuma yadda aka ce al isnani fa ma fawqahuma jama'atu fawqaha jama'atu biyu da sama da biyu shine jam'i lakin lamma kana zalika ishtirakan fi mujarrad salati hasala bi ithnain amma yayin da ya zama tarayya ne a cikin sallah ya zama mutum biyu ma sun isa ahaduhuma imamun wal akharu ma'mum daya liman daya mamu kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi yake cewa malik ibn al-huwairith wa sahibihi annabi ya cewa malik ibn al-huwairith da shi da abokinsa dan da suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kwanaki suka koyi addini radiyallahu anhuma annabi ya ce musu idza hadaratis salatu fa'adhina wa aqima wal ya'ummukuma akbarukuma idan lokacin sallah yayi ɗayanku ya kira sallah a tada iƙama sannan wanda ya fi girma a cikinku ya yi limanci annabi mai ruwa yake cewa kamar yake cikin sahih bukhari da muslim wa kana mutaqarabaini fil qira'ati sun kasance suna kusa da junansu a wurin karatu wato kusan ilimin su daya kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a samu jagora tsakankanin su duk inda dan adam yake dole sai da jagoranci wani ya daga cikin kurakuran da mafi yawan mutanenmu suka shiga cikinsu da mutane suke ga kowa yake ganin zai iya zama zaman kansa a cikin kowace harka ne a cikin addini ne a rayuwa ne a kasuwanci ne a sana'a ne babu yadda mutane za su taru a wani waje a ce kuma wai kowa ya zaman kanshi babu shugabanci face sun shiga cikin irin wannan rudanin da muke ciki wannan rudanin da muke ciki saboda mene akwai shugabancin amma mutane ba sa ba shi haƙƙinsa su shugabannin ba sa yin abin da ya kamata su ma mabiya ba sa yin abin da ya kamata sai muka shiga cikin wannan rudanin kana fita ka je wasu wurare ko cikin wasu jama'a ko wasu ƙasashe da aka san muhimmancin shugabanci ake bin sa talaka ya san darajar na gaba da shi shugabanni suka san haƙƙin da ke kansu na nauyin shugabanci za ga rayuwar da mutane suke ba irin ta ba sa yin wannan irin rayuwar da muke yi ta zaman ‘yan marina na wato zama haka a ci barkatai, hatta wasu halittu waɗanda ba mutane ba suna da nizam na shugabanci. Kalli yanzu kisa annabi Sulaimana, ƙalat namlatun ya ayyuhan namlut hulu masakinaku, ayan ce ita ce shugabansu. Halittar ƙudan zuma tana da tsari na shugabanci, kai ko dabbobi da suke yawo kamar shanu ko tumaki ko awaki a daji ko makamantansu za ka ga a cikin sakon da yake shine jagora haka duk inda mutane suke dole akwai jagoranci to amma mu da ya zama al'ummarmu bata san muhimmancin haka ba sai kaga shine kowa sai kowa sai ya zama shi ma wai shine mai gidan kanshi mace a gida bata san cewa mijinta jagoranta bane mutanen anguwa ba su da da mutuncin mai anguwarsu ba cewa wannan shugaban su ne a masallaci mutane ba su san darajar limami cewa limami shugaba bane saboda ana nan ana kallon agogo da jiran liman minti biyar da zane wasu minti biyar kawai ba ruwansu da shi ko na kai samu wannan karatun Allah ne kaɗai sani baya dai cikin ilimi dai na fiqhu da aka sani da limanci da mamu a ce jiran liman minti biyar da zare minti biyar kawai za a samu dan tawaye kawai a ce bismillah liman ya zo sai dai baya wannan da rashin sanin darajar shugabanci ne sarkin musulmi a Najeriya mutane ba su san darajar cewa sarautar nan da gaske shugaban musulmi bane ba su san darajar haka ba shi zai ce a yi kaza mutane su ce ba za a yi ba a je har gidan shi ana jifan shi saboda rashin sanin mutuncin shugabanni jama'a zai zai faɗa mana maganar shugabanci game da nau'i biyu malamai da masu riƙe da mukamin shugabanci da yadda ya kamata a girma masu duk ba mu san wannan ba shi zai yanzu ba wani wanda yake da daraja a cikin wannan al'umma wanda za a ce darajar shi ta fi ƙarfin a mai rashin kirki ko rashin daraja ko wulaƙanci babu wannan mutumin wanda duka ga ya tsira da mutuncin shi kawai to ya kame ya kame ya yi shuru ne ko da yana ganin abin takaici yana ganin abin damuwa amma yana rowan mutuncinsa saboda zarar ya fito ya magana ko mun girman mukamin sako wanda za su za su ci mai zarafi da shugaban ƙasa da gwamna da ciyaman da malami da shugaban sojoji da shugaban majalisar dokoki da sarkin gari da hakimi duk waɗannan ba su da mutunci a idan mutane ba jama'a ai da muke rayuwa balantana kuma abin banza irin headmaster principal irin wani shugaban wata ma'aikata wanda za a iya zuwa ma da yan tauri su kora shi da gudu yanzu yi wani headmaster ya bugi wani yaro yaron sai je gaito yan tauri su kora headmaster nan da gudu ko baban yaron ya zo zazzage shi duk wannan rashin sanin mutuncin na gaba da mu to abin takeici kuma al'umma ma a cikin irin wannan yanayin take rayuwa kuma har wasu ma suna ganin daidai ne da tunanin ai demokaradiyya ce da sauransu duk wannan abin da yake na sojojin baka wai mutum ya fito ya ta tsine wa wani shugaba ko wani abokin adawa shi duk ba tarbiyya ce ta musulunci ba kuma ko turawan da suke demokaradiyya ba haka suke yi ba ba haka suke yi ba jama'a to wannan abin yana da tasiri sosai wajen lalacewar tarbiyyar al'ummar da kuma rashin samun alƙibla manya ba su su ba da shawara ƙanana su ba duk abin da aka faɗa karami sai ya nuna cewa manyan ne ma ba san abin da suke manyan nan shin masu mulki ne masu ilimi ne dattawa ne da suka gajiya suka gayo ba su isa ba ya a gida yanzu an wuce zamanin ma a ce za a yi mata miji har iyaye ma sun yarda cewa da zarar ya ta taso ga an ce to ai sai abin da ta zaba mu ba ma dole har ya zama shine ma daidai uba yanzu bai isa ya ce ma yar shi auruwa na ba mace ma kenan balantana kuma namiji kai kan namiji ai sai da ka kawo kawai iyakacin iyayenka kawai su dai raka ka su shiga gaba su je su kai kudin sadaki in an zo ɗaurin aure su karɓa maka babu ruwansu da ya kai kaza matarka an ma wuce lokacin an wuce wannan ya zama irin kamar wani forgotten culture cewa ɗa namiji iyayen shi na iya zaɓa mashi mace haka karatun da yayin mu suke yi su suke zaɓa abin da za su yi kawai yanzu ka ce ma ɗanka karanta kaza ko ka karanta kaza baka isa ba to duk abin da muke ne what goes around comes around abin da muke yi wa na gaba da mu ne na ƙasa da mu suke mana ko mun gane yanzu ba ku gane irin trend din yanzu jama'a idan wani malami ya magana sai wani malami da bai kai shi ba sai ya fito ya zazzage shi ya mai raddi ya ci mai mutunci shi ma wannan nabin sai wani wanda bai kai shi ba shi ma sai ya fito sai ya zage shi da sunan yana kara wancan na sama shi ma sai wani ya fito ya zage shi haka za a ta tasalsuli kowa ya raina na gaba da shi shi ma na ƙasa da shi ya raina shi tasalsul ko mun lura jama'a wannan fitina ce babba kuma al'ummar mu bata san me mustaqbalin ta ba aka ci gaba da haka wajibi ne akan shugabannin mu su ya kamata su fara daukan mataki na gyara akan wannan shugabannin addini shugabannin gwamnati da take ganin ba ruwanta da wannan rashin tarbiyyar da ke cikin al'umma ita tun da dai tana samu abin take so ba ruwanta kawai ita gwamnati tana da mukami tana da grant tana da security board tana da immunity to ba ruwanta da duk abin da ke faruwa a cikin subjects ɗinta su je su ta yin haukarsu ya za a ce irin waɗannan abubuwa kamar yanzu media traditional media ma yanzu ba ta da senso irin yadda yake da ballantana wannan new age media da ake cewa social media traditional media TV da radio ma yanzu da jarida babu tace labarai babu tace abin da za a faɗa tunda private abin nan a gidajen yada labarai sun yawa kowa kawai abin da yake nema abin da zai jawo ma tashashi kawai farin jini ba a yin wani muraƙaba ballantana social media ji ba ka ga misali yadda kusan kowane sekta abubuwa suka rikirkice ma addini tattalin arziki kasuwanci kiwon lafiya harkar noma kowace harka za ka ga 'yan takahaye sun riga sun shaƙe wuyanta sai da hali kawai Allah ya kyauta so duk wannan yana cikin rashin kula da girman wato na gaba da rashin sanin muhimmancin shugabanci kaga shi musulunci ya wajabta cewa a yi sallar jami'i saboda a samu tsari na shugabanci cewa kullum musulmai suna yin abu ne karkashin shugabanci aka ce a kira sallah wato kama ana cewa ne shugabanmu na sallah yana kira mu mu zo mu sallah Allah ya kira mu sallah in muka zo mu bi liman azumi musulmai su yi gabaki ɗaya lokaci ɗaya ƙarƙashin jagorancin shugaba guda ɗaya haka aikin haji haka duk wani abu da za su yi aka ce su yi shi bisa tsari gashi yanzu zamu karanta hadisi da annabi yake cewa idan mutane uku za su yi tafiya su tabbatar da ɗaya shugabansu ne su naɗa wani a ce kai ne shugaba to haka ce shine shugaban nan abin da ake nufi shine mene wato duk umarnin da ya bayar a yi aiki da shi ko da ba ka jin daɗin umarnin matuƙa bai saba wani Allah abin da ake nufi kenan ya ce a bari a bari in ya ce a tsaya nan a tsaya to amma ka duba gani jama'a hatta yanzu mu usare da muke da zafin kan cewa bari mu aiki da sunnoni da za a ce yanzu za mu yi wata tafiya a ce to wani kai ne shugabanmu kafin a je a dawo sai mun mushi musu ba za mu mai dawa ba da zai ce to ni ina ganin ba za mu yi sallah ba sai mun je wuri kaza ja a algata malam ya kamata mu yi sallah ma kun gani da za a zo wani wuri a fara sabanin to nan kasar zami ko ba kasar zami ba ba za mu iya mushi biyayya akan ra'ayin da shi ya gamsu da shi ba ko kun fahimta zama to to ba mu da kaman baya cikin akaliyan mu cewa wannan shugabancin da muka bashi ana nufin mu mushi biyayya dan mu samu tsari kaga shi ibn mas'udin da yazo a makka sayyidina usman yace ba za a yi kasaru ba sai ibn mas'udin suka hakura suka bi shi duk da ba abin da suka yarda da shi ba kenan amma tunda akwai mahalli na ijtihadi bai saba ma wani abu wanda yake rukunin shari'a ba suka hakura suka bi shi ba su kuma tashi daga kan ra'ayinsu ba amma sun hakura sun bi shugaban saboda an ce su bi shugaba kamar yadda misali idan liman ya zo ya tsawaita sallah haka za mu hakura mu bi doguwar sallah saboda an ce mu hakuri da shi in ka shigo ka tare ya dago daga ruku'u haka za ka haƙura cewa ka rasa wannan raka'a to haka ake so mu zama muna da tsari na bin shugabanninmu su kuma shugabannin su zama su kuma sa da tausayi su tausaya mana su yi haƙuri da mu idan mun musu wauta ko rashin hankali ko rashin tunani sannan su zama masu nufatar Allah da aikin da suke na shugabanci su ji tsoron Allah akan ra'iyarsu kaga su din ba sa yin wannan mafi yawansu mu kuma ba ma yin abin da yake akan mu wala haula wala quwwata illa billah wannan shine tajsidi nar haƙiƙanin abin da muke rayuwa ciki malam yace wa amma fil umuri al adiyati fa fi sunani annahu sallallahu alaihi wasallam qala a cikin al'amuran yau da kullum wancin shugabanci game da addini yace a cikin al'amuran yau da kullum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu li thalathatin yakununa fi safarin illa amaru alaihim ahadan bai halasta ga wasu da suke akan wata tafiya su uku face sai sun sa wani shine shugabansu wannan ita ce riwayar Ahmad da Ibn Hibbana da da wasun su sai dai wannan isnadin ta da'ifi amma akwai riwaya sahihiya wadda ke cikin sunanul sunan Abi Dawuda da annabi yake cewa idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum idan mutane uku suna kan hanya a tafiya to sa ɗaya shugabansu ko dai wanda tilka'iyan sun san shine shugaba dama to kaga ba sai an sake nada shi ko kuma babu shugaba a cikin su duka abokai ne nan take a ce to wane kai ne jagoran mu a tafiyar nan shi kuma ya dauki wannan ragamar ya zama ya zama jagora na gaske kamar nake faɗa ranar ka a ce kuma kai ne jagora a je za a sha mai kuma ka koma gefe kawai ba za ka bada kuɗin mai ba to ba jagora bane kai ke eh aje aje za a ci abinci kuma ka ce kowa ya siya to wannan baka zama jagora ba eh inna sayyida la yakunu bakhilan da zarar an za ka jagora to an baka responsibility ka kula da yunwa cikin su da gyaran abun hawa da makwanci sai in ai wata yarjejeniya to cewa za mu haɗa za mu haɗa ne a yi amma ba ka ba ana so ka ɗauki wannan gabarin ne yadda za ka ba da umarni to kuma aka ake so ka ba da dukiyarka ka ba da ƙarfinka ka ba da tunaninka domin wannan aikin aiki ne ne lada babba shugabanci sannan kuma kada ka ha'inci mutane kar a je a samu wasu fa'idoji kawai ka dawo ka ce ai minti ne aka zuba a cikin a cikin wannan buhun ko kawai ana tsammanin kuɗi ne ka zo ka ce ai zogale ne aka aka ba ku musu shi kuɗi ne aka ba mutane to ka ba su wasu takardu ne aka samu wanda za a raba na appointment ka ba su wata dama ce ta samu kar ka sake ka ce za ka cinye wannan abin ko za ka yi rubda ciki a kai ko za ka yi sama da faɗi wannan shine farkon abin da zai sa a fara wulaƙanta mutuncinka kuma a ɗauka cewa kai azzalimi ne to kuma mutane suka ɗauka haka ba su yi maka biyayya ba wa amma idza kana al-amru wan nahyu min lawazimi wujudi bani adam yace wa idza kana al-amru bin nahyi wan nahyu to idan ya kasance umarni da kuma hani cewa ayi da cewa a bari kafa dokoki min lawazimi wujudi bani adam ya daga cikin abubuwan da dole in an samu ɗan adam sai an samu waɗannan abubuwan ومن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله wanda duk yake umarni da abin da Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi wa yanha anil munkaril ladina ha Allahu anhu wa rasuluhu wanda bai hana abin da Allah ya ce a hana ba wa yu'miru bil ma'rufi alladhi amara Allah bihi wa yunhi anil ma'rufi alladhina Allahu wa rasuluhu shi bai yi ba kuma shi bai ce a yi ba shi bai bari ba kuma ce bai ce a bari ba ya ce wa illa fala budda min an yi amura wa yanha dole ne wajibi ne sai ya yi umarni ya yi hani wa wa yi umira wa yunhi ya kuma ce a yi ya ce a bari in ma bi ma yi dadu zalika ko dai da kishi haka wa in ma bi ma ya shi fihi alhaƙun ladhi anzalahu bilbatil alladhi lam yunzilhu Allah ko kuma ya umarni da abin da yake a cikin shi akwai daidai akwai wanda ba daidai ba wato dan adam bai taba rayuwa a inda za a ce ai ba a cewa ai ba a cewa a bari a ce an ba kowa sakaka kamar kamar dabbobi dan adam bai iya rayuwa haka dole ko dai umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna daga mummuna ko kuma ya zama baya yi to wannan rashin yin nashi ma idan bai yin ba karkashin haka zai zama zai zo yana umarni da wani mummuna ne ko kuma da abin da a cikin shi akwai mai kyau akwai mummuna yana so ya tabbatar maka cewa dan adam bai iya rayuwa inda babu doka da oda babu tsari wa idza takhadha zalika dinan kana dinan mubtadi'an dallan batilan idan mutum ya mai da wani umarni da hani da abin da yake na barna ya dauka wannan shine addinin da zai yi to ya zama ɗan bid'a ɓatacci kamar da suka ɗauka demokaradiyya tsari ne wanda yake wato muƙaddas dole a bi shi ko duk wani tsari wanda ba na Allah ba a ɗauka dole sai an bi shi ana ganin ana riƙo da shi ana itikadin sa kamar da ake itikadin addini to wannan ɓatacci amma idan maslaha ce ta sa aka yi wannan umarni a cikin tsarin rayuwa wani abu da aka ga ya dace wani abu da aka zai kawo maslaha a cikin wani abin da ke faruwa na zamantakewa to babu laifi wannan makafa kanmu dokoki a cikin al'ummarmu ko mu ittifaki akan wata doka a anguwa ko mu ittifaki akan wani tsari a cikin inda muke rayuwa cewa misali yanzu inda ake galibi a unguwanni ana buƙatar tsaro gwamnati bata bada wannan tsaron yadda ya kamata ba sai mu tashi mu neman mu kanmu mafita mu kafa ƙungiyar 'yan sintiri mu sawa kanmu haraji mu biya su albashi mu yi wuraren checkpoint da sauransu ko a hana irin taɗi da ake ɗin na anguwa da zaman banza da shaye-shaye kaga duk wannan masalih ne amma wannan babu laifi a yi su duk inda al'umma suka haɗu suna yin wannan ce to da haka dole ɗan adam duk inda yake sai ya samu kanshi a cikin buƙatuwa zuwa ga umarni da hannu in an kafa makarantu dole zama akwai dokoki lokacin zuwa aiki lokacin tafiya lokacin shiga aji lokacin fita hukuncin yan latti hukuncin wanda bai zo ba da malamai da ɗalibai da ma'aikata kowa dole a kafa mai doka zai yiwu aka kafa makaranta kamar abu zariya ka ce kawai kowa ya abin da ya ga dama bala'i za a yi ko kafa makaranta kamar albani san tsinan ka ce shikenan kawai kowa ya shigo ya abin da ya ga dama ya fita bai yiwuwa ko kafa wata santa ka yanzu kasuwanni ma da aka ce kasuwa gidan shedan akwai doka ko a kasuwa gidan shaidan ce haka yake a nasance amma akwai shugaban kasuwa ko sarkin kasuwa ke ce mishi akwai za a gama yanzu har da police station a cikin kasuwa da akwai abin nan kwamiti masu yin dattawa da za su yi shawarwarin ga abin da ya kamata yi ga abin da bai kamata yi ba in ka je bahaushe yake cewa ko a gidan giya akwai babba a filin yan kwallo akwai captain ba shine shugaban su ba akwai captain akwai akwai alkali da ake cewa alkalin wasa ko ina ne jama'a ɗan adam zai taɓa rayuwa kawai ya ce wai ya zauna karazibi ya ce wa haza kana kama wa haza kama anna kulla bashari fa innahu hayyun mutaharrikun bi rati yace kamar yadda duk ɗan adam yana rayuwa kuma yana motsi hammamun harisin yana da ƙwazo da kwaɗayin neman abin da zai rayu faman lam takun niyyatuhu salihatan wa amaluhu salihan wa amaluhu amalan salihan liwajhi llahi wanda ya zama niyyarsa ba mai kyau bace aikinsa ba dan Allah bane wa illa kana amalan fasida ko dai aikin ya zama nagari ko ya zama na barna aw li ghairi wajhin lahi ko kuma ya zama ba dan Allah kake ba wa huwa al-batil shine aikin banza ke kama qala Allah ta'ala kuma da Allah yake cewa inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku mabambanta ne wani aikin kirki wani aikin banza wani aiki mai nagarta wani mara nagarta wani aiki mai fa'ida wani mara fa'ida kowa akwai abin da yake inna sa'ayakum la shatta wazi al'amalu kulluha batilatun waɗannan dukkanin ayyukan nan da aka kwatanta na barna yace min jinsi amalil kuffari suna da gaskiya ayyukan kafirai allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum waɗanda suka yi kafirci suka katange hanya Allah Allah ubangiji ya sanya ayyukan sun zama batattun ayyukan wakala ta'ala kuma Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati wanda suka zama kafirai ayyukan su kasarabin kaman qawalwalniya shine sarab irin wannan abin zaka hango kamar ruwa akan titi biqi'atin alqi' jam'i ne na alqa alqa kamar da za a ce abin nan jira da jar shine wato ƙasa wata take haka lebur wata take falalo ana kallon kana hangen babu tudu babu kwari babu kwana idan kana tafiya akan titi miƙaƙƙe to shine ƙi'a miƙaƙƙiya hanya wadda kana kallon nesanta to akwai abin da mutum zai dinga hangowa na reflection na na sama ne sama ne take reflecting akan ƙasa sai a ga kamar ruwa to shine Allah ya kwatanta shi da wannan cewa haka kafirai suke hangen ayyukansu ya sabuhu zama'anu ma'a shi wannan kawalwalniya mai jin kishirwa a cikin sahara daga nesa in ya hango wannan reflection din sai ya dauka wani dan kududdufi ne ruwa ya taru sai ya ji alamar jin dadin gashi zai riski ruwa sai ya karkata zuwa wajen hatta idza ja'ahu lam yajid shay'a in yaji bai samu komai ba wajadallahi indahu sai ya tarar da Allah a lahira kenan fa wafahu hisabuhu sai Allah ya mai sakamakonsa wallahu sari'ul hisab Allah ya gaggawa sakamako ne to kaga ayyukan kafirai ba su da tabbas babu abin da za su samu a ciki babu abin da za su ribata sai dai asara Allah ka tsare mu daga asara wa qadimna ila ma amilu min amalin Allah ya ce a cikin suratu al-furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin kuma muka zo kan abin da suka aikata na ayyuka Allah ya ce faja'alnahu haba'an mansura sai muka mai da ayyukan suka zama haba'an alhaba asalin abin da ake ce ma alhaba shine irin wannan hasken da yake shigowa ta windo ya haskaka wani wuri a cikin ɗaki me ake ce mai da Hausa eh to wallahi ni ba ba san sunan shi da Hausa ba shine alhaba almanthur wanda yake watsuwa wanda yake ga yanan bai da wani amfani an jima kanan za a neme shi a rasa idan akwai wani dan inda rana tana tasowa aka ɗan buɗe windo ko wani ɗan ƙaramin windon banɗaki ko bedroom haka ko musamman kana kan bene ko kana kwance irin kwance amare din nan da mutane suke kawai sai ka ji wani dan haske ya shigo har za ka ga wasu ƴan ƙwari haka suna yawo a ciki wannan kaga bai da wani amfani bai da wata fa'ida kuma bai da za ka ce bari ka taskace shi ka siyar ko wani abu haba'an tarkace ne manfura wanda yake a wargaje a watsi to haka haka aikin su za a sheke shi ya zama kamar wannan hasken mai wucewa wa qad amara Allah ta'ala fi kitabihi bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ta'ati ulil amri min almu'minin aji magana da nake isharar da su Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin alqur'anin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa masu inganci sun yi umarni da ayi biyayya ayi da'a ga masu rike da al'amari cikin mu'minai kama qala Allah ta'ala Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ya kun da kai imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da shugabanni a tsakankaninku fa in tanazatun fi shay'in idan kuka yi gaddama akan wani abu farduhu ila Allah sai ku mai da shi zuwa ga littafin Allah والرسول لسنة من الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن دي دقسكيني كن إيماني دا الله كن إيمان دا رانسا كمكو الله يتي ذلك خير wannan shine mafi alkhairi gare ku wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyan tsarin da zaku wa ulul amri ashabul amri wa zawuhu wanda ake cewa ulul amri sune masu fada aji masu yanke hukunce hukunce shugabanni wa humul ladina ya'muruna an-nasa wayan haunahu su ne masu cewa a yi masu kuma cewa a bari wa zalika ya shi fiye alul yadi wal kudura wa alul ilmi wal kala ya ce nau'i biyu ne akwai ahalul yadi wal kudura waɗanda suke da shugabanci a hannunsu kuma suke da ƙarfin sultani suke riƙe da tattalin arziki suke riƙe da tsaro suke riƙe da madafin iko suke raba mukamai su ne ahalul yadi wal kudura na farko kenan shugabanni executive da sauransu akwai kuma wa ahlul ilmi wal kalam sai kuma malamai da masu wa'azi da masu karantawa su ma ulul amri to su biyun duka an ce aiwa kowa umarni a cikin nashi shugabancin fali hadha kana ulul amri sinfaini da ka ulul amri iri biyu ne al ulama'u wal umara malamai shugabanni ne hakanan masu mulki su ma shugabanni ne fa idza salahu idan waɗannan biyun suka gyaru saluhan nasu mutane su gyaru gaba ɗaya wai za fasadu fasadan nasu idan suka lalace kuma kowa ya lalace shi sa kullum ake cewa mu dinga musu addu'a da su gyaru din saboda in sun gyaru za mu ci amfanin gyaruwarsu mu daina musu addu'a da cewa Allah sa su lalace Allah ya tsine musu Allah ya kata-kata da su Allah ya daga-daga da su in Allah ya daga-daga da su mu ne za mu daddage gaba ɗaya amma kaga mutane har yanzu wannan hakika ta kasa shiga cikin ƙwaƙwalwar mutane idan aka ce a haka sai mutane su ga wai kai da kake faɗa haka ko dai an baka kuɗi ne ko matsoraci ne kai ko baka fahimci ma sunna ba alhalin kuma shine asalin addini kuma waki ina nuna haka jama'a waki ina nuna haka ba za ka iya ruwaito ba za ka iya kawo daga magabata inda suke akasin haka ba ko ka kawo sai dai ga aikin wani mutum ne kwaya ɗaya da ya samu zaniya ko ya wata mummuna fahimta amma fil jumla wannan ita ce tarbiyyar da musulunci ya ɗaura mu akai da malamai da shugabanni kullum mu dinga musu addu'a arziki da fatan alkhairi da kyakkyawan abin nan manufa amma yanzu ba ku duwa ga yadda aka mai da malamai ina gama an fare da malamai akan shugabanni yayi ku malamai karan bara ne ma yanzu aka mai da su zaka ji an ce ai malaman nan macuta ne Allah ya isa sun zalunce mu su suka ce mu yi kaza ai gwamnati kawai suke bi ai malamai ba sa tsoron Allah duk wannan abin muna faɗan su ma na tabayyanu fiha ba ma jin cewa ma matsala ne abinda muke saboda sai malaman koyi suka zama haka din ko suka fita harka karanta wasu suka kama duniyar su wasu kuma suka zo ma in su zo kantawa ma kawai su ta baka labari su tiro wa ilimin wasu kuma suka biyo mutane an zage su sara masu ba kaga duk malamai sun duk wannan tasirin muguwa addu'an mu ne yanzu duk abin da ya faru sai a ce malamai ba su kyauta ba babu daman malami yanzu bai da wani yanci na karamar da Allah ya ba shi to gara ma shugabanni ko wanda in ya zama ya fi ku rashin mutunci sai ya hukunta ku sai ya sa a rusa gidanka ya kore ka aiki ya kuntata maka ya sa a kama ka a kulle kaga shi da wannan sultanin in kun je gaban Allah asan yadda za a yi amma malami sai dai kawai maka Allah isa sai dai ya ji kunci a zuciyar shi cewa baka kyauta mishi saboda haka ya kamata mu talakawa mu sauran al'ummar gari gaskiya mu dawo cikin tattayi tsakanin da Allah abubuwan da muke yi ba daidai bane jama'a mu ji tsoron Allah mu tuba su ma shugaban su tsoron Allah su ma su tuba duk mu gyara kowa ya gyara kurakuransa saboda su in sun gyaru to gyaruwarsu za ta shafi dukkanin al'umma in sun ɓaci ɓacinsu sai ya shafi dukkan al'umma yanzu mu kalli a tarihance tarihin daular banu umayya shekara biyu kawai da umar ɗan abdulaziz ya yi da yake gyararren sarki ne sai da ta bambanta da shekarun da suka zo gabanin shi da na bayan shi shekara biyu kawai ya yi a mulki bai ma ƙarasa shekara biyu wata kama ashirin da ɗaya amma saboda yana da nagartar da ake bukata ta shugabanci sai da aka gani a aikaci to kuma ko yanzu a nan cikin shekarun demokradiyyar nan da ake faɗa ashirin da wani abu ka kwatanta duk zamanin wani shugaba ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ko ciyaman a wani gari ko ta jiha wanda ya kwatanta adalci sai kaga ya bambanta da farko da na kafin shi ya bambanta kuma da na bayan shi wato walwala al'umma da jin daɗinsu da samun natsuwarsu sai ta bambanta in ta nake kowa ya ambace rado kowa sai ce Allah Allah ya gafarta ne Allah ya saka mai da alheri tare da cewa shugabancin da yi bai ma wani ji daɗin shugabancin bai ma da lafiya rabin kwanakin amma ƙoƙarin da yi na kwatanta adalci har yanzu ana ana misin ɗin wannan ƙoƙarin nashi so haka duk sanda aka samu shugaba ya kwatanta adalci to al'umma za ta ji daɗi to al'ummar meye nata gudumowar shine ta mai fatan alheri tun farko ta dinga masa addu'a ta dinga bashi uzuri to sai Allah ya taimake shi ya aikin alkhairi amma idan al'umma ta zama bata bada wannan gudunmawa ba ita kullun tsinuwa da zagi da ashariya to ba zai aikin arziki ba sannan kuma ita za ta fi kowa jin jiki ta al'umma kamar yadda muke gani yanzu in muka ce za mu ci gaba da tsine shugabanninmu ba ba za su iya aikin arziki ba muna tsine musu sannan kuma sai mun kowa jin jiki a dai wannan rayuwar ta duniya to haka haka malamai suke ko dai wato mu dinga musu kyakkyawan fata ko kuma jikinmu ya gaya mana yadda yake gaya mana ɗinanci amma yanzu jama'a ku ku gani malamai waɗanda aka ce su ne magada annabawa wanda zagi annabi ba kafiri ba ne to in ka zagi magajin shi ba ba za a ce ma kafiri ba dai amma ba za a ce maka mutumin kirki ba kuma ya ko mutunta annabawa a mutunta kuma wanda suka gaji aikin annabawa zama ko kuna fahimta kuma wannan abin takeici yafi yawa a cikin ausat din mu na ahlus sunna ausat din mu na ahlus sunna hadis wala haraj Allah ya kyauta za mu saurara anan insha Allah sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa